الشيطان abubuwan da suke shigowa cikin a yayin wakafi to shi ne ya ware shi a nan a cikin tsari alwafu ila isassu ha usassu ha ake amfani da ita wajen tsayuwa akwai lokutan da suke wajaba akwai lokutan da kuma ba ta wajaba al'amsila misalai da dukuli karka saba alkawari wafi ka cika a nan wafi ilul amri ne daga wafa yafi wafa yafi wanda muke kiran shi allatifin mafro to aka cire fadinsa aka cire lambinsa sai harafi ɗaya ya rage wannan harafi ɗayan da ya rage sai aka sa masa ha'u safi aka ce sai in ka ce aimal wadatani wadatani tani din nan fi'il mudari ne daga wala wawun da nunun da ya to shi ma sai aka cire faɗinsa aka cire lambinsa sai harafi daya nunu ya rage to sai aka sa harfin mudari sai ya zamo shiko na biyu harafi sai aka ce tani tani tani a waɗannan wurare guda biyu a lokacin da fi'ili ya rage da harafi daya ko fi'ili ya rage da harufa guda biyu to wajibi ne ka sa masa ha'u safi a ra'ayin ibn malik a ajiyarsa wanda kuma su waɗannan marubuta suka tafi a haka su ma kufawa suna ganin cewa idan fi'ilin harufan da suka rage din suka wuce daya ba su daga biyu zuwa daga biyu zai zama to guda biyu ciko na biyu ko da ba asali ba ne to jayizi ne ka sa ba wajibi ba misalin ka ce fi harafi ɗaya da ya rage a cikin usulin kalima faɗin nan ne kawai to da ke harafi ɗaya ne wajibi ne ka sa ha'usar ce fi amma idan ka ce kalima shi ma a usuli ɗaya ne ya rage saboda nunun ɗin shi ne harafi na asali daga wana wawun da nunun da ya to amma sai aka nemo wani harafi harfin mudari sai aka kara to saboda karin wannan harfin mudari suna ganin ha'u sabti ba wajibi bane za ka iya cewa wala can wala can ka tsaya a sukun akan nunu din ko kuma ka tsaya a hausarki da ce wala tade wala tade wato duka jahili ne amma a ra'ayin ibn malik duka wajibi ne duka wajibi ne a wajensa ka ce fi mai harafi daya ko wala tade mai harufa guda biyu ka sa hausarki duk wajibi ne a wajen sannan sauran wuraren misali a majmu'a ta biyu misali na farko ghadiba wala ajri bi muqtadana to anan ma saha wa fasdin wajibi misali ghadiba yayi fushi wala ajri bi muqtadana ma'ana ban san me ya janyo fushin ba ban san me ya janyo fushin ba asalin ma dinnan ba ne na ikisani ma ne alif sai ya zamanto mudafin ilayhi mubtada mudafin ma اسم الاستفهام آه، مضاف إليه في محل جر وسياق تعمل هاء تفتي بمقتضى ما بمقتضى ما haka ce da alifin sai aka sa ha'u farko a waɗannan wurare guda uku suna waje ba a sauran wurare kuma jaizi bi salihi nastali kai koyi da salihai ko ka ce bi salihi nastat nastat ka shiri ha'u sassi ka tsaya a dalilin ka ce ghamati sama'u wa lam tasfu wa lam tasfu sama ta yi gajimare ba ta yaye ba ko ka ce walam tas walam tas ka tsaye a fadin ila mattawani ila ma har zuwa yaushe za mu dinga rauni ko har zuwa yaushe za mu dinga jinkiri shi ne ta ila ila ila ma ila mattawani sai ka maimaita saboda taki ka ce ila ma to anan sai ka sa masa إلى حرف الجر سيكر سها وتسمى إلى ماني سيكتي إلى ما كوكتي إلى إلى كتير على السنة بعد إجازي إن كتي إلى ما على السنة كتير كسها وتسمى إن كتي إلى شما إلى ماني سيكتي على السنة بعد كتير أسكت رضيت بنصيبيه ko ka ce rabitu bi nasibi bi yawon mutakalli za ka ce jitu wala ta san kaifa na zo karka yi tambaya yaya na zo yadda na zo din karka yi tambaya a kai ma'ana ya na nufi ya sha wahala ko ka ce jitu wala ta san kaifa ko ka ce jitu wala ta san kaifa kaifa ta saha usafi alƙa'ida ƙa'idodi من المواضع التي يوقف فيها بهاء السبت ما يأتي yana daga cikin wuraren da ake wakafi da ha'ul sabti waɗannan wurare masu zuwa alfilul mahzuful akhir fili wanda aka fiye shi karshe karshen aka fiye shi bi jazmil mudari saboda jazama na mudari aw bina'i amri ko saboda bina'i amri ma'ana ɗayan biyu ko fil mudari ne majzumi ko kuma filul amri da madani wal waqfu bi hadi sabti kuna a wannan wajen yake waqfi da sa'a a waqfi da ha'u sabti yake wajibun yake wajibi ne in baqiya min al-fi'li ba'da al-hasbi idan daga fi'lin bayan hada fi'lin harfun wahidun asli harafi guda ɗaya ne asli asli ya saura fa in baqiya harfani asliyani idan harufa guda biyu ne na asali suka rage au aksar ko fiye da biyu jaza alwaqtu biha isatti jaizi ne ka tsaya da ha'u satti wa jaza taskiru kuma jaizi ne ka tsaya a sukuni wa yustahsanu al-awwal amma ka tsaya da ha'u satti shi ne yafi a nan akwai wani turu wanda galibin shurafin alfiya kwanci masu yi wa alfiya can misali ibn mali alfiya sai ta shiwa walai ta hatiman titiwa ma kai titiwa ma kai au ka ya'i majzuman sara'i mara au haƙi yake walai ta hatiman shi ta ta usanci din ba hatari bane ba dole bane titiwa ma kai a misali in ka cire misali kamar i i din nan ilil amri ne daga wa'a ya yi wa'a wa'a wau da ainu da ya sai ka cire wau din ka cire ya din harafi nawa ya rage ainu kawai ya rage shi siwa ma ka aike din nan sai ce au ka ya yi au ko kuma a misali kamar ya yi ya yi din fil mudari'i ɗinka na bayan ne ka sa masa ya'ul kawai sai zamanto misali lam ya'i bai haddace ba in ka ce ai ya haddace shi yasa ya ce au ya yi majmu'an a au ya yi majzuman ya yi din wanda aka yi shi da zama yace fara imara au abinda suka kula malaman lugha suke ko suka kula da shi ko suka kiyaye ko suka haddace kai ma ka haddace wannan ibnu afin da ya zo sharhin wannan baiti da ibnu nazi wato ɗansa kenan suka ce a nan wuri na farko walaisa hatman fi siwa ma ka aidin nan wannan haka ne wajibi ne ka sa masa ha'u sabbi za ka ce e ko ka ce ke ko ka ce ke saboda suka ce harin ɗaya ne ya rage da ya ce au ya din nan suka ce ba wajibi ba ne suka ce abin da ya sa ba har ba harafi dai ba ne ya rage harufa biyu ne suka rage a cikin kuna jin wannan magana saboda sun yi lissafi da ya harfi mutari ne tunda harafi biyu ne ya rage a wannan lokaci sa ha ustaki din ba dole ba ne in ka so ka sa lam ya lam ya ko ka ce lam ya'id kace lam lam yaf ko kace lam yati lam yati lam yaq ko kace lam yati haka suka faɗa shi kuma ibnu mali wannan ka'ida din da aka ɗauko asali a littattafan nahau na da su kitabu tiba wayi abinda su suke nufi harashi ɗaya ɗin suna nufin minal usul daga asali misali idan ka ce ya idin har yanzu harafi ɗaya ne ya rage a cikin filin ma'ana harafi na asali din saboda yaɗin za'ida ne yaɗin za'ida ne ba a lissafi da wannan yaɗin saboda haka idan ka ce ai is da ha'u sassi ko ka ce lam ya ai da ha'u sassi duk abu ɗaya ne a ɗin harafi ɗaya ne ya rage a asalin harufan kalmar a lam ya ai wannan ma harafi ɗaya ne ya rage a asalin harufan kalima da saboda wannan yaɗin harful mudari ne huruful mudari zawa'i ne za'ida ne wannan shi yake nufi jana'i ko ka ce lam ya'i duk sa ha'u tafsidin wajibi ne dan me saboda usuli din harafi ɗaya ne a kowanne a usuli din ya rage to shi yasa waɗannan marubuta suka wafaka wa ibnu malik saboda wannan shine abin da magabata suke nufi da ragowar harafi daya suna nufi min al usul min al usul suke nufi ka lura misalai misalai na uku da na hudu misalai na uku da na hudu bisalihi naftali bisalihi naftali idan ka ce iftali iftali din harufa kafin hawu sattu din harufa asali din guda nawa ne harufa biyu ne kaffun da ta kaffun da dallun din ne harufa guda biyu haka ne don kace ghamati sama'u wa lam tasfu harufa na asali din guda nawa ne harufa biyu ne shi ma a iskar iskari kaffun da dallun su ne harufa na asali hamza da ta din za'ida ne a wazani ifta'ala ifta'ala in ka ce lam tasfu lam tasfu ta din za'ida ne saddi da fasu ne suka rage to a irin wannan da ke harufa na asalin biyu ne suka rage to a nan jari ne ga abin da su suke nufi su ibn malik ko suke nema ko su ibn nazimi kan wannan suke to saboda haka baitin a cikin daidai ne ba a ijirazi a tare da shi وليس حتما في سوى ما كعي أو كيئي مجزوم فراء ما رأوا لما دانا وافقا وابن أقيل ابن ناس bincike ne bincike ne na gane cewa shi ibn mali shi ne yake da gaskiya saboda ragowar harafi ɗayan yana nufin wato na asali na asali amma idan ka zo ka ce misali na tabi harufa guda biyu ne na asali din waɗanda suka rage kafin da dal idan ka ce ghamati sama'u wa lam tasfu nan ma harufa biyu ne na asali suka rage saboda asali da fani saboda ta din tasfu ta wa lam tasfu ta din za'ida ne harfin mudari ko ka ce bi salihi naktat ko ka ce bi ghamati sama'u wa lam tasfu wa lam tasfu kai tsaya da sukuni to wannan shine abin da yake nufi da in an harafi guda ɗaya ne ya rage shi yasa anan suka ce maka in baqiya min al-fi'li ba'da al-hasfi harfun wahidun aqdiri harfun wahidun aqdiri kaga ga idan kace ya idin nan ma harafi guda ɗaya ne na asali wanda ya rage to galibi idan kana son ka warware iskalai irin wannan akwai littafin a al-imam suyudi a mai suna jam'ul jawami na nahau akwai jam'ul jawami na na wannan na hadisi wanda ake kiran shi aljami'ul kabir akwai jam'ul jawami kuma na usulul fiqh wanda shi imam suyudin ya nazzama amma jam'ul jawami na usulul fiqh ba na shi bane littafin al-imam subuki ne to sai ya nazzama shi ya mai da shi alfiya alfiya ta usulul fiqh wanda ake kiran shi da suna alkaukabu safiya alkaukabu safiya to jam'ul jawami na nahaw wanda shi al-imam suyuti to amma shi wannan jam'ul jawami na wahu din ba za ka gane ba kana karanta sai dai ka duba sharhi da hamul hawami fi sharhi jam'ul jawami to da kai ko shi da ko bakwai suka yi duka wannan sharhi da yawanci ne waɗannan masail khilafiyya da hawiyya waɗannan shurrahul alfiyat suka yi sabani galibi ta duba wannan littafi za ka warware haka nan littafi ko kuma dabi na wato ibn sha annahu ibn dabi wannan shi ma ba dama wannan littafi ko kuma ka duba littafin al-ashba wa nazair na nahaw akwai al-ashba wa nazair na al-qawaid al-fiqhiyya na al-imam al-suyuti akwai kuma al-ashba wa nazair na nahaw shi mana a imamu suyuti to nan na hausa shi ma za ka warware matsaloli da yawa a ciki haka nan inda ibnu malik yake cewa a wa hazfu a wa wa hazfu adil mu'aqqidin sana wa fi siwahu bi dalil muttafi' anan ibnu nazim ne yake kira da dan sa kenan yace anan ya ce hazfun adil mu'aqqidin ya ce an hana shi mutane ne sai ce ba mutane ba za ka yi shi wa fi sibabu da dalilin mutafiya to a nan hatta ibnu malik da ibnu aqil bai wafaka da shi ba a nan saboda yace idan ka ce darastu zaidan in ka ce darastu zaidan darban darastu zaidan darban adil mu'akkid adil din mu'akkid anan shine darastu ba zai yiwu ka ce darabtu zaidan darban ka cire darabtu ba ka ce zaidan darban ba zai yiwu ba to shi misalin da ya kawo akan zai yiwu misalin da suke cewa darban zaidan to sai ibn aqil ya ce mishi ai wannan baya daga cikin hazafin amili na mu'aqil baya daga ciki anan مصدري ne yake wakiltar fi'il amri in kace darban zaidan asalin sa wai ba idris darban zaidan ba asalin sa idris zaidan ne sai aka cire idris din aka sa darban abu saboda haka nan ba adil ne mu'akid aka cire shi ba wato masdari ne sai ya zo ya wakilci fi'il amri to akwai ire-iren waɗannan wurare sharhin ibnu nazim wato sharhin alfiya na dan ibnu malik wato badruddin sharhi ne wanda yake na kwari sosai amma galibin mutane ba su san sharhi ba ya warware matsalolin alfiya a wurare da dama sannan a wurare da dama ya yi wa mahaifin shi shiradat da ta'akubat galibin wuraren mahaifin na shi yake da gaskiya galibin wadannan wurare akwai wasu wurare kuma shi ne saboda harkar ilimi ba da alaka da da da uba kawai ka sani na ta dosa da ba har shi kasancewar ibnu malik da dan shi ibnu nabi wajen nahau mas'aloli na iraji suna sabani shi ne malamai suka taru suka shiga tsakaninsu suka ba dan suka ba dan shawara ne jira ya bar garin da ubani saboda kada a koki ya shiga tsakani to shi ne ibnu nabi ya hijira ya bar a dimashi ya kaura wani ɗaya da mahaifin na shi da su ya dawo ya aka ba ni makarantar mahaifi shi ci gaba da koyar da wato na hausa ka duba tarjaman ibn nazim a cikin jiyar alami mubala na wannan na alimamu zahari to shi ne kar sharhin sa da sharhi ma ana ce mishi sharhu ibn nazim amma galibin mutanen mu na nan ba su san shi ba sharhu ibn nazim sharhin alfiya ne mai kwali mai kyau wanda yawanci ba a san shi ba to a nan akwai irin waɗannan ikirazatin a ciki to a nan idan ka ce ghadiba wala ajri bi muqtada ma to a nan ka ci ha usafin shi ma kamar da zai zai bayani wajibi ne yace malis istifhamiya ma istifhamiya idza hudifat alifu halil jarri idan aka cire haka cire alifinsu saboda jarra wa yakunu istilabul harif lil waqfi wajiban in kanat ma majruratan bil mudaf yace idan janyo ha na wakaji wajibi ne idan ma din an masa jarra da idafa ne misali fi muqtada ma مقتضى مضاف ما اسم الاستفهام مبني على السكون في محل جر مضاف إليه مضاف إليه أما المجرورة بالحرف فيجوز الوقف عليها بهاء الفتح أو تسكينه أما وندا حكيم جرى لحرف جر جائزين فالسيادة وهاء الفتح جائزين كما فالسيادة عسل مثال كثير bima bima ba ba ne istifaniya take sa ba za ka ce bim bim ma'ana dan ne bim ka cire hausarsu ko ka ce bima bima ka sa hausarsu haka jima jima ka sa hausarsu ko ka ce jim cikin ne cikin ne ko ka ce alama alama ala harfin jarhi ka sa wa ma fani zaka ce alam ka tsaya a ni ka ce dan me akan menene ko ka ce alama ka sa harfin in dai da harfin jarri kai masa jarri ko ka sa ko kar ka sa ko wanne jarri in kuma da idafa ne to sa sawan wajibi ne sa au sawan wajibi misali ilama tawali ilama ko ita ce ilam to sawan jami'i ne saboda ila din harfin jarri ne haka ya zo waɗannan kalmomin da suka zo a ƙur'ani irin su fadima tubashirun fadima tubashirun ko kuma irin su amma ya tasa'alun amma ya tasa'alun ire-iren su da suka zo a cikin ƙur'ani to riwaya ta ibnu a ibnu zakwan an sham yana da wajen biyun nan da muke magana a kansa in ka zo waka misali kana so ka tsaya ne amma amrin ko fadima tubashirun kake so ka tsaya a fadima din jumhur suna tsayawa gaba ɗayan su banda ibn zakwan suna tsayawa kawai da sunan fadil za ka ci in kuma za shi kuma za ka yi tsayawa hakan za ka yi tsayawa da hawa sabbi fadina haka amma ya tambaya a haka saboda shi ibnu amir yana daga cikin waɗanda suke wasane surori guda biyu ba tare da fahimta ba misali a misali wailun yau mai zulmin mukaddiri fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun ba shi ne karshen suratul salatu ba take fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun فبأي حديث بعده يؤمنون أم كهذا أم يؤمنون أم كهذا كهذا سرور الدين ما كان فبأي حديث بعده يؤمنون أم هيك سهاء الفتح وأن شيء riwaya ta ibnu safwan da arabiya dama mun fada yana daidai da qira'atun wani lokaci yana sabawa wal muktaru al-awwal yace amma abin da aka fi so din na farko shine ka tsaya da ha ka kudi shi ne ka ce amna shi ne ka ce amna ko fatima fatima ya fi ka ka ce fatima kullu mutaharrakin bi harakati bina'in asliya duk kalmar da ta kasance an miki haraka da haraka ta bina'i asali إلا الفيل الماضي أما بند فيل الماضي لجديد وبناء لم يجوز وقف بهاء ست أو ستين جائزين معناه كدوب كلمة كلمة لن أمس بناء إذا حركة حركة بناء أصلي فأن الوقت جائزين كساها أصدي وكما كركة مسها أصدي مثال كثير رضيت بنسيبي بنسيبي ياو المتكلم ياو المتكلم دليل دليلكم مبنين ذاك شيء رضيت بنسيبي وكشي رضيت بنسيبي يا هذاك يشيوا جئت ولا تسل كيف وكشي جئت ولا تسل كيف تطيع تطيع هذا كيف وكشي كيف شيء daga cikin kalmomin su sultaniya su kitabiya su maliya irin waɗannan hamza da ya karanta kitabi sultani ya cire hausa ya cire ya cire hausa ya tsaya a asali saboda in ka ce kitabiya ko kitaba kitabiya ma kitabi kitabi sultani mali haka suke a su da yawon littattafan misali kitabi ma kitabi ne kitabi na kitabi littafi na sultani sarauta ta mali dukiya ta su ne haka sa hau sarki kitabiya sultaniya maliya haka aka sa haka nan wannan na iya abin ne ma hiya wa ma adrika ma hiya wannan asalinsa wa ma adrika ma hiya ne wanda ka sani hiya wanda ka sani shi ne aka samu hausafi ya manto ma hiya aka ta hausafi ke san kana karanta kira'a ta kisa'i in ka zo ba za ka yi imanin wannan halin ba saboda hali ba ta ba asalinsa shi al-imam al-kisai yana imala ma qabla ha'i ta'lisi ta na ta'lisi wanda a wakafi za a mayar da shi ha irin sa ne zai yi wa malami misali al-qari'a al-qari'a mal qari'a haka idan ka zo wasu suna karanta qira'atu safa in suka zo sai su hada da mahiya sai su hada da mahiya وما أدريك ما هي هكذا فاكتي وما أدريك ما هي سودا والنتن هاو ستني با هاو تأنيسي يانا إمالر هاو تأنيسي في حالة الوقت في إعراب الجمل الجمل التي لها محل من الإعراب جملة لسنة محل إعراب akwai jumloli marasa mahalli su bakwai akwai wasu kuma su bakwai masu mahalli waɗannan waɗanda suke da mahalli al'amsila misalai الزهرة رائحتها زكية الزهرة رائحتها زكية رائحة راكية وزكية قال المتهم إني بريء خدم الطيار وهو وهو مستبشر أقمنا حيث طاب الهواء أقمنا حيث طاب الهواء حيث طاب الهواء إن سلمت فسوف تنجم لنا دار حديقتها فصيحة الطفل يلهو ويلعب إذا كانت الزهرة مبتلى لمثال نفرقه كانت رائحتها زكية كمشنت لكمشيك كانت رائحتها زكية rahiyatuha mubtada ne zakiyatun khabar mubtada bayan mubtada to sai ka samo jumla ismiya khabarul mubtada to wannan jumla ce ismiya wanda laha mahalla min i'rab wannan mahallin shi ne rufa misalin kace az-zahratu mubtada ka samu mubtada ba to gaban wannan mubtada me ya rage ma bayan mubtada khabar ya rage ma to gaban wannan mubtada din sai ka samu kuma mubtada da khabar ra'ihatuha mubtada zakiyatul khabar sai ka ce to wannan jumlar mubtada da khabar din sai ka ce jumlatul ismiyatun fi mahalli raf'i khabar mubtada wani mubtada mubtada ka na farko wanda ka ajiye shi a gefe to haka ne idan ya zama to jumla fi hijama misali zaka ce az-zaharatu wa abin nan az-zaharatu sai ka ce sai ka ce tafattahat az-zaharatu ba mubtada bane tafattahat jumla fi hijama تفتح ذاك تصير ماضي مبنون على فتحة وتاء تاء التأنيث الساكنة وفاعلها ضمير مستتر فيه جواز تقديره هي والجملة جملة فعلية في محل رفع خبر مبتدا wannan kuma wanda kake tare da shi والجملة جملة اسمية في محل رفع خبر مبتدا wannan na ɗaya kenan duk jumlar da ta zama to khabar ko ismiya ce ko fi'liya ce to laha mahalla min al-i'rab wannan mahallin kuma rufu'a ne saboda menene saboda khabarin mubtada marfu ne sai na biyu qala al muttaham inni bari'un in kace qala al muttaham qala fil madi al muttaham fa'il dinsa qala kuma fi'li ne wanda yake muta'addi wanda yake da mafulu qala din misali saboda haka ne zaka ce qala hu zaidu zaidu ne ya fade qala hu duk filin da saka damiri yana shigansa to wannan filin mutaji ne idan na ce qala muttahamu wanda ake tuhuma ya ce to na samu fili da fa'ili ina maqulun shi to sai ku inni bari'un zaka ce inna harfu tawki harfu tawkid wa nasbin sai ka ce wa ya'ul mutakallim mabni ala sukun fi mahalli fi mahalli nasbin ismu inna bari'un khabaru khabaru inna ذكرت والجملة إلا مع اسمها وخبرها جملة اسمية في محل نفس ذكرت مقول القول معناه مفعول به لنقال لكفر سوى دكالا كافري فائد تنسشيل على المتعب وكفري مفعول به لنسبع فأولنا جملة جملة إلا مع اسمها وخبرها ذكرت جملة اسمية في محل نفس ليس كتب ما لنفسه saboda shi mafulun bihi mansubun kuma abin da kake nema kenan wanda ya rage ka samu fi ka samu fa'ili sauran maqulul bihi idan ka ce fi mahalli nasbi sai ka ce maqulul qawli mana abin da muttaham din ya fada shine illi bari illi bari to wannan jumla fi mahalli nasbi na uku kuma idan ka ce qadi qadi mafayyaru sai tukin jirgin sama ya zo sai ka ce wa huwa mustabshiru yana mai fara'a yana farin ciki yana farin ciki wannan hali ne halin da yake cikin lokacin da ya zo wannan wawu din wawu da hali ne saboda haka kuwa zaka je damirun munfasil fi mahalli raf'il mubtada mustabshirun sai ka ce khabar mubtada wa jumlatul mubtada wa ma'a khabariha sai ka ce jumlatul ismiyatun sai ka ce fi mahalli nasbin zaka ce حال من فائل قدما في الطيار حال حال ne na fa'il kadima saboda hal dukkan da yazo mansubi ne wannan kuma hal ne da kace kadima tayyaru da tukin jirgin sama ya iso huwa mustabshirun a lokacin da yazo yana fara yana farin ciki ya zama hal saboda haka huwa mustabshirun huwa mustabshirun sai ka ce jumla ismiya fi mahalli nasbi fi mahalli nasbi dan ne saboda hal cikin da yazo mansubi ne kamar da muka karanta a imridiya da ajuliya gaba daya na fudu aqamna haythu taba al-hawa aqamna mun sauka mun zauna haythu inda haythu din yana daga cikin kalmomin da suke izafa kamar da muka karanta baya mun karanta su وحيث زاد يلين جرابا سبع وحيث ذم مضاف لي لكش طاب الهواء طاب فيل الماضي الهواء فاعل مرفوع فيكش والجملة جملة فعلية فيكش في محل الجر بإضافة حيث إليها بإضافة حيث إليها هكذا duk abin da yake idafa kuma abin nan mudaf ilayhi din sai zama to jumla to wannan jumla zai kasance fi mahalli zai kasance fi mahalli jarri wal jumlatu jumlatun fi'liyatun fi mahalli jarri bi idafati haythu ilayha saboda haythu ne yayi idafa zuwa zuwa wannan wannan jumla ta kudu kenan idan ka ce in zalamta fasatandam in zalamta in kai zalunci wannan zalamta dan fi'il sharti ne ila jawabu sharti jawabu sharti shine sawfa tandam sawfa tandam to ju- jumla na tandamu din jumla ce fi'iliya fi mahalli jazmi da shi fi mahalli jazmi jawabu sharti saboda jawabu sharti din majzum ne jawabu sharti majzum ne والرابط shine fadin da ka kawo da ka cire in ka cire fadin to za ka cire sau fadin in ka cire sau ka kuma ne ka cire fadin saboda aiki da ya suke in ka cire su kuma to fi muzari zai zama to mashku ne in zalamta tandam in zalamta in kai zalunci tandam tandam haka za ka yi jazamansa to dai ka sa tauba ka nuna cewa nadama a nan gaba zai kasance a nan gaba zai kasance ba zai yi kace in zalamta tauba tandam ba kamar da muka karanta daga baya akwai wasu abubuwan da dole in suka zoru da fi'il mudari to dole ka kawo fa a jawabin mudari da mun karanta su daga baya a wannan daura to saboda haka saufa yana daga cikin su, sai ka juna masa fa in zalamta fa saufa tandam sai ka ce wa jumla jumlatun fa'iliya fi mahalli jazmi za ka ce jawabu sharti idan ka ce lana darun muna da gida حديقتها فصيحة حديقتها فصيحة حديقتها فصيحة مبتدأ لخبر حديقتها مبتدأ فصيحة الخبر المبتدأ وتلك والجملة جملة اسمية في محل رفع تلك نعت لا نعت صفة لندار سيدو أجمع ويقول كشي لنا دار فصيحة لنا دار فصيحة وتلك حديقتها فصيحة ونن جدا gonanta gadina din wannan gidan mai fadi ne saboda haka haqiqatu ha mubtada fasihatun khabar mubtada sai ka ce wal jumlatu jumlatu ismiyatun fi mahalli raf'in sai ka ce na'atu da haka za ka ce inda cewa kai ra'aytu daran haqiqatu ha fasihatun sai ka ce wal jumlatu jumlatu ismiyatun fi mahalli nasbin na'atu daran saboda mawsufin a haka ne idan kace nazartu ila darin hadiqatuha fasihatu sai kace wa jumlatu jumlatu ismiyatun sai kace fi mahalli jarri na atuda ma'ana yana duba shi ne dar din anan in marfu'i ne jumlar fi mahalli rafi ne in dar din mansubi ne jumlar fi mahalli nasbi ne in dar din majruri ne jumlar fi mahalli jarri yana canjuwa da yanayin wasalin motsufi ko man'uti din na fudu idan ka ce asikulu yalhu asikulu mubtada yalhu fil mudari'a sai ka ce marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun ala alwawi منع من ظهورها استثقال وفاعله ضمير متصل فيه جواز تفجيره هو والجملة جملة فعلية في محل رفع خبر مبتدا وذكرت ويلعب وان الجملة لا يلعب معطوف على جملة لا يلهو عند الجملة لا يلهو في محل رفع وهكذا الجملة لا يلعب فيما معطوف عليها في شيء وان الجملة إذا ما في محل رفع abin da yake nufi jumlan da take da mahalli in kai asali zuwa wannan jumla wannan masu sun shi ma zai kasance a mahallin wancan jumlan da ta gabata ta baya ke waɗannan su ne jumloli guda bakwai waɗanda suke da mahalli suke da mahalli amma waɗannan jumlolin suna bambanta da dawami da kuma hudusi abin da ake nufi da dawami da subut misali jumla ta farko ko yaushe shi mahalli rafi ne saboda khabar mubtada ko yaushe marfu'i ne jumla ta biyu da ta uku kuma ko yaushe shi mahalli na sirri saboda mafulun bihi ko yaushe marfu'i ne hal ko yaushe marfu'i ne jumla ta hudu kuma ko yaushe shi mahalli jarri ne saboda mudaf ilayhi ko yaushe majruri ne jumla ta biyar ko yaushe shi mahalli jazm ne saboda jawabu sharti ko yaushe majruri ne amma jumla ta shida jumla ta shida da ta bakwai ba ku ba sa daukan hali guda daya yana dangane ne da abin da ya biyo baya misali in ka ce lana darul hadikatu ha fasikatun hadikatu ha fasihatun fi mahalli rafi saboda darul din marfu'i in ka ce ra'aitu daran hadikatu ha fasihatun jumla ismiya fi mahalli nafi saboda daral kace in ka ce nazartu ko zahabtu ila darin hadikatu ha fasihatun jumlar fi mahalli jarri kaga jumlar tana canjuwa haka idan ka ci asifulu yalhu wa yal'abu wa yal'abu nan ya zaman to jumla fi'liya fi mahalli rafi saboda jumlar da ta gabace ta fi mahalli fi mahalli rafi jumlar da ta gabace ta fi mahalli
saboda haka inda jumlar za ta canji ta zama to fi mahalli ita ma za ta zama to fi mahalli inda jumlar za ta canji dokoki mahaifin garbe kuma za ka kasa yadda za ka zo ka gane wannan ta misali idan ka ce ka kawo na'ashi jumla fi'liya misali za ka ce lana darun yazhabu wa yarji'u yazhabu yazhabu ilaiha wa yarji'u zaidu kulla yawmin idan ka ce jumla da na darun ya zahabu ilaiha jumla ya zahabu ilaiha din nan fi mahalli rafi ne saboda haka wayar jiku wannan jumla ya jiku masu ala jumla ya zahabu shi ma fi mahalli rafi ne amma idan ka ce ra'aitu daran ya zahabu ilaiha wa yarji'u minha zaidun kulla yawmi ra'aitu daran kace jumlan yin zahabudun jumla filiya fi mahalli na ne to jumlan wayar jibudun ma'tufun alaiha shi ma fi mahalli na ne haka ne inda zaka ce zahabtu ila darin yazhabu ilaiha wa yarji'u minha zaidun kulla yawmin ya tafi wani gidan da zaidu ma kullum sai ya je wannan gidan ya dawo kullum sai kuma ya je wannan gidan ya dawo to jumlan yazhabu ilaiha jumla ce fi mahalli jarri saboda haka jumlan wayar ji'u min hama fi mahalli jarri to saboda haka ka dauki wannan ka'ida jumla ta zaman to khabar ko yushi marfu'i ne ta zaman to maqulul qawli ko hal ko yushi mansubi ne in ta zaman to mudaf ilayhi ko yushi majrur ne in ta zaman to jawabu sharti ko yushi majzum ne amma ya zaman to sifa ko jumla ma'tufa ba ko yushi bane yana dangane ne da wannan mawsufin ko yana dangane da wannan ma'qufin alaihi din wannan karatu ne mai muhimmanci ya kamata ka haddace shi ka lura da shi sosai saboda masu irabi yana ɗaya daga cikin abin da yake rikita su ko in ce masu koyo daga cikin su jumlolin da suke da mahalli sai su zo su yi irabi su bar irabin mahalli duk da kaga waɗannan mahalli guda bakwai kar ka manta da su suna da mahalli a irabi القاعدة كيما كرك ذوك زمن لا محل لك من الإيراد دولة دوان دبيسم لا محل له من الإيراد لا محل له من الإيراد با تشي يا زمن لا محل له من الإيراد كما تهي الإيراد يكون للجملة محل من الإيراد في سبعة مواضع جملة yana kasancewa yana da mahalli a irabi a wurare guda bakwai ne idza kanat khabaran idan jumlan ta kasance khabar ne kamar yadda muka karanta a baya idza kanat maf'ula bihi idan jumla ta kasance maf'ulun bihi kamar yadda ya gabata idza kanat halan idan jumla ta kasance hal a wadannan wurare guda biyu maf'ulun bihi ko hal ko yaushe wannan jumla din zai kasance fi mahalli na fili amma abin da yake da muhimmanci ka lura idan jumla ce fi'liya ko jumla idan ta zo bayan ismi na kira bayan ismi na kira jumla ya zo bayan ismi na kira na a cikin jumla ya zo bayan ismi marifa hali haka za ka yi hali misalin wannan idan ka ce ja'a zaidun ja'a zaidun yastabshir yastabshir to yastabshir jumla wal jumla jumlatun فعلية في محل نفس ذات الشهادة إذا كتي جاء رجل يستبشر رجل نكرا يستبشر يكتي والجملة جملة فعلية في محل رفع يكتي نعت رجل نعت رجل كذا في الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات إن تكتب بيان معارف حال إن تكتب بيان نكرات صفات إذا كان المضاف إليه يعني إذا ما كان مضاف إليه زي كتب في محل جر إذا كانت جوابا لشرط لشرط جازم مقترن آه لشرط جازم آه مقترنة بالفاء أو إذا إذا يزمن تو جوابي لنا شرط جازم كما يكتن شيء أحدين إذا فاء إذا كما إذا مكرر سأبايا أنا سافا a lokacin da jumlar ba zai yi ta zaman to jawabu sharfi kai tsaye ba ko a sa'iza misali wa in tusikum sayyi'atun idahum yakanahuna wa in tusibuhum sayyi'atun in tusibu tusibu fi bi sharfi idahum yakanahuna jumla na hum yakanahuna jumlatu ismiyatu fi mahalli jazin jawabu sharfi saboda an sa'iza a wajen duk da ake sa fa shi ne ake sa ida a wajen misali da shi wayin su cikin sayyatun fahum yaknatuna maimakon fahum yaknatuna sai ce ida hum yaknatuna to idan jawabin sharti ya zo da fa a jone ko ya zo da ida to a lokacin shi mahalli jasmi amma ya zo tura babu maganin mahalli ai to irabi turansa misali in ya kum zaidun akum in ya kum zaidun in zaidu ya tashi akum shi ma zai tashi a nan akum zan kawai jawabu sharfi babu maganin mahallu na irad saboda ba fa ba ita idza kana tabi'atan li mufradin idan jumlar ta bi mufradi idan jumlar ta bi mufradi ma'ana jumlar ta zo a bayan mufradi wato ya zama tona a cikin kamar yadda shiga na jaru bi fada jaru bi kalima ce mufrad mufrad kashi halika zuha fasiha wa lokacin fi mahalli rafi ne a nan إذا كانت تابعة لجملة لها محل من الإعراب لها محل من الإعراب إذا تبي جملة دا تنادى محل الإعراب إن كان جاء كاكرا تفوكون في العطف آه والمعطوف والمعطوف على المعطوف للمعطوف عليه حكم المعطوف معطوف على للمعطوف حكم المعطوف عليه في معطوف yana da hukunci معطوف in yana da mahalla asalin jumla yana da mahalli to shi ma yana da mahalli su ne jumloli guda bakwai الجمل التي لا محل لها من الإيراد جمل da ba su da mahalli daga iradi kuma su bakwai ne الشمس أكبر الشمس أكبر من الأرض ana kiran jumla jumla ana kiran shi ilafiya jumlan da ya zama ilafi ko ka ce ibtidai jumlar da ka fara magana da ita to la mahalla la min al-irad saboda babu wani dalilin da zai sa ya samu mahalli min al-irad idan ka ce ja allazi yastahiqu takrim wanda ya cancanci a girmama shi ya zo in ka ce allazi ismul mawsul ne in ka ce allazi ismul mawsul ne kashi allazi ismul mawsul yastahiqu takrima jumla ce su'idiyya wannan jumla fi'liya silatul mawsul ne duk jumlan da ta zo a bayan ismul mawsul ana ce mishi silatul mawsul wannan silatul cikin da kaga jumla silatul mawsul la mahalla laha min al-i'rab na uku kuma shine halla nafsaka hazzabtaha halla nafsaka halla harfu tahdhib ne ma'ana jan hankalin mutum kai har yanzu ba za ka tarbiyyantar da kanka ba har yanzu kana kariya har yanzu kana cin amana kana jan hankalinsa da ya tarbiyyantar da kanka ya yi ta hazibin ta hazibin nafsinsa ya ce halla nafsaka hazzabtaha to nafsaka din shine karatun da muka yi na baya ai a nan mashghul mashghul an ne wanda muka karanta karatun da jiya to halladin harfu tabi baya zuwa sai a haɗe da shi saboda haka kai masa nasaba a nan halla nafsaka halla nafsaka kace to jumla na hazzabtaha tana fassara nafsaka din kamar da muka karanta nafsaka zaka ce maf'ulu bihi bi hawli fi'lin mahdhufin yufassiruhu ma ba'dahu jumla na hazzabtaha in ka gama irabin ta ce fi'li da fa'ili da maf'uli sai ka ce wa jumlatu jumlatun fi'liyatun ذلك لا محل لها من الإيراب لأنها تفسر الجملة السابقة ولأنها تفسر الجملة المحذوفة وقت لأنها تفسر الفعل المحذوف ذلك هذا أنا كده قلنا جملة تفسيرية جملة تفسيرية نفض القناعة وفقك الله dinan wannan ana kira shi jumla mu'tarida asalin alqana'atu ghinan wadatun zuci wadatuwar zuci wadata kana'a dangana da abin da Allah ya baka ko min karancin sa wadata ko min karancin abin da Allah ya baka in kadan kana da shi ya zamanto wadata ya zamanto wadata to a tsakanin mubtada da khabar ba mubtada da khabar kadai ba duk abubuwan da a irabi a hade suke ka raba tsakaninsu da jumla wanda jumla ana kira jumla mutarida misali wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim ai wa innahu laqasamun azim ya san na aji da manzuci a hade suke to sai ka raba tsakanin da wata jumla law ta'lamuna azim law ta'lamuna azim wannan jumlar sai ta kasance ita ma wato jumla ce mutarida da mahalla da iradi tsakanin na'ati da mansufinsa ko sifa da mansufinsa kaman a nan mutada da kabar alqana'atu anni alqana'atu anni misali an ka ce zaidun qa'imun ko ka ce zaidun waffaqa waffaqahu Allah qa'imun ko ka ce zaidun ayyadahu Allah mujahidun ka tsakanin mutada da khabar din sai ka sa jumla jumla fi'liya wannan jumla fi'liya sai ka ce la mahalla la min irabi jumla ce mutarida kenan wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da mutum zai yi tafsiri da mayar da hankali a kai to wani lokaci za a iya samun aya hukum tsakanin aya da aya aya la mahalla la min irabi aya hukunta tsakanin aya da ta gabata da aya da ta zo wannan ayatin suna ce mutari da da mahalla da hannu da yawa akwai irin wanda yana zuwa a cikin a cikin yana zuwa tsakanin jumla da jumla kamar da muka faɗa wa innahu la qasamun law ta'lamuna azim ai wa innahu la qasamun azim na biyar wa hayatika la ajtahidanna jumla ta jawabu sharti ko jawabu qasami ce in ka ce wa hayatika ai wa uqsimu bi hayatika ya rasulullah kamar yadda yazo la amruka innahum lati sakratin ya'mahun ai ni rantsuwa da rayuwar manzo sai ka ce wa hayatika ina rantsuwa da rayuwarka ya kai ma'aiki sai ka ce la astajidanna wannan shine jawabul qasim zan zan yi kokari ka san in kai rantsi imma akan abin da za ka yi ka rantsi ko akan abin da ba za ka yi ba to abin da za ka yi din shi ne jawabul qasimi ko abin da kace ba za ka yi ba shi ne jawabul qasimi to wanda zai zama to la mahalla la hum la mahalla la hamil irabi wani lokaci yawanci a qur'ani ana cire jawabul fadl za a iya cire za a iya barin sa misali Allah subhanahu wa ta'ala da yake qaf wal qur'anil majid yace bal ajibu an ja'ahu yace wal qur'anil majid ina rantsuwa da qur'ani mai majid wato mai daraja kenan to akan me aka yi rantsuwa ba fada wal qur'anil majid sai aka yanke magana aka ce bal ajibu an ja'ahu an an ja'ahu munziru ina jawabul fasli babu shi ne wasu suka ce an fito da jawabul fasli a abin da a can gaba ne bal ajibu an ja'ahu munziru wa qal abun nan إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد da suka ce zalika rashin bai ya za mu mutu mu zamo kasusuwa to dawo wa mu impossible ne ba a yi ne ba zai yi ba bayan mutum ya mutu ya zama kasusuwa su zama to kafa a ce zai dawo ya rayu rayuwa irin wannan zalika rashin bai to a nan wasu suka dauko masa jawabul kai jawabul kasu ai wal qur'anil majid la tub'asunna da kuke cewa rashin ba'i ba zai yi a dawo da ku ba to ina rantsewa da qur'ani za a dawo da ku za a tashe ku ina rantsuwa da qur'ani za a tashe ku a siyakin za a fito da shi idan aka yi hadasin sa na shida idza tamma aqlul mar'i tammat umuruhu jawabi na idza ko sharadi ghairu jazim da abin da ya zama to sharadi ne ghairu jazim to wannan jumlar jawabin jumlar ta da mahalla da hannun iradi mun karanta a baya idan sharadin jazimi ne fa fi mahalli jazimi in sharadin jazimi kamar yadda muka karanta in sharadin ba jazimi bane ba kamar laula zaidun la zarabtuka laula sharadi ne amma ba jazimi bane law jaa zaidun la akramtuka to jumla ta la zarabtuka la amratu la la akramtuka jumla ta laula ko jumla ko lau ko jumla ta lamma ko jumla ta jawabin iza ko jumla ta jawabin ki duk dai sharadin da gairu jazin wanda muka karanta a baya irin su lamma su iza su is su lau su laula su ko lau ma irin su gaba ɗaya jawabin su da mahallala min al-yaradi misali iza tamma aqulul mar'i tammat umuru idan hankalin mutum ya shiga da murukansa kuma za su shiga na bakwai kuma istaraitu kitaban wa qara'tuhu istaraitu kitaban wa qara'tuhu ma'ana jumlar da ta kasance ta la mahalla da min irabi in kai asabi wa wannan jumla din ko jumlolin ko suno ne in kai asabi shi kenan jumlan ce ta fi ma la mahalla da min irabi misali istaraitu kitaban jumla ce ibtida'iyya wanda da ita aka fara magana da mun karanta a baya shine number 1 ash-shamsu akbaru min al-ardi la mahalla la min iradi wa kana ishtaraytu kitab al-jumla la mahalla min iradi sai ka ce wa qara'atuhu wa qara'atuhu in ka zama iradin sa shabbi da fa'ili da mafuli sai ka ce wa jumlatu jumlatun fi'liya la mahalla laha min al-iradi لأنها معطوفة معطوفة للجملة التي لا محل لها من الإعراب سبب أن أعطى تزوى جملة لا محل لها من الإعراب ثم أولنا أحدث السنة مهما القائلة الجمل التي لا محل لها من الإعراب سبع جمل لفاسد محل إعراب فقه وهي سوني الابتدائية وأن أكفارة وهي التي في صدر الكلام إذا جملة تزوى فرقم مكانه أو في أثنائه منقطعة أما قبلها ko a tsakiyar magana amma an yanke magana magana ya kare wannan ana samu a kistoci ne kistoci kamar yin suna annabi ibrahim ko annabi musa irin a qur'ani ko suru da annabi yusuf to za a iya barin wani wani shari ko wani jaribin wannan kissa a shiga wani jaribin wannan kissa wannan a wannan lokaci za a samu jumla da ko kudu ba kake yi a kan sallah to ne ka dakatar da bayani a kan sallah ka shiga bayani a kan azumi ko ba to wannan zai kasance ko ka kawo wau wani wau din da ake kiran ake kiran ta wawu dina ko kuma ka kawo empty jumlar bawo wato sabon magana can wannan shi ne ake shi ko a tsakiya ne sai ake jumla ibtida'iyya istinafiya la muhassaba abu lawan na biyu silatu ismil mawsul sila ta ismil mawsul ko ma wanda ismil mawsul ne ko ayyu wanda muka karanta a baya ne a halhalayya guda hudu hudu da muka karanta ko ma ma'ana allazi ko man ko kuma allazi ko al ko allazani ta duniyarsa ko allazi ko allazani ta duniyar ko allahi allazi jam'i na allazi in dai abin ismi ne na mausuli ismi ne na mausuli ga wannan lokaci ne jumlar za ta kasance la mahalla da hamil al-jawab المفسرة تأكل جملة تفسر وتجملة تبار بابتا misali karatunmu na baya in ka ce idan shamsu kuwirat jumla ta kuwirat din ta fassara jumlar da babu ita shi ne idan kuwirat shamsu to la mahalla la min nawat halla nafsaka hazzabtaha hazzabtaha ta fassara fi'lin da aka ce hazzabtaha jumla la mahalla la min nawat na kudu al-itiradiyya jumla da ta zo a tsakanin maganganu guda biyu wa hiya al-mutawassita bayna ajza'i jumla ita ce jumlar da ta zo tsakiya tsakanin jiki jiki jumla jumla aw bayna jumlatayn murtabitatayn ko jumloli guda biyu ne wanda suke haɗe da juna tsakanin jumloli biyu kuma ka kawo ta jumla ka kawo ta jumla misali abin da yake nufi da bayna ajza'i jumla din juz'i na jumla in ka ce zaidun qa'id ko zaidun mujahid misali to zaidun juz'i ne na jumla mujahidun juz'i ne na jumla to tsakanin zaidun ayyadahu Allah mujahidun to nan ayyadahu Allah ya zo tsakanin ajza'un jumla abin da yake nufi da tsakanin jumloli guda biyu ka kawo jumla sannan ka kawo wata jumla tsakanin su kuma ya ka kawo wata jumla da babu alaƙa tsakanin wannan jumla da wannan jumla wannan jumla da wannan jumla misalin wannan kashe misali wannan jumloli na farko jumla ta farko da ta biyu din a haɗe suke ta farko ta tsakiyan ne ba ta da alaƙa da kowanne daga cikin ta tsakiyan ba ta da alaƙa da kowanne daga cikin su misali idan ka ce idan idan ka ce ja'a zaidun sai ka ce ayyadahu Allah ayyadahu Allah ka ce wa raja'a kaga jumlan wa raja'a din jumla ce tana da alaka da jumla ta farko ja'a zaidun wa raja'a to tsakanin jumlan ja'a da wa raja'an nan suna da alaka da juna zaidu ya zo kuma ya koma tsakanin da kake ja'a zaidun sai ka ce waffaqahullahu wa raja'a to ka a juroli guda biyu da suke da mu irtibatu alaka da juna sai ka kawo wannan jumla wannan shi ne ake ce mishi mutarida jumla a jumla tu jawabi al-qasam jumla da ta zo na jawabi qasam jawabi qasam ko da ko li harfin nabi ko fara harfin nabi misali za ka ce wallahi la azriban na zaidan to jumla na la azriban na zaidan jawab da fasin la mahalla la min iradi ko ka ce wallahi la azribu zaidan ce ba zan da ke zaidu ba to shi ma jumla ce la mahalla la min iradi jawab da fasin jumla ta shida جملة جواب شرطي غير الجازم مطلقا jumla ta jawabu sharfi sharfi ghairu jazm abin da yake nufi da mutlaqan ko da ba ko ba ba in ce jumla ce shartin da baya jazama to kawai la mahalla la hamil iradi ko kasafa ko ba ba amma jumla shartin da yake jazama sai ka sa fa da kuma idza kuma zai kasance da ha mahalla da iradi kamar yadda muka faɗa amma jumlar da ba ta jazama ko da fa ko ba ba su la mahalla da nan iradi aw jawab shart al jazim wa hiya ghayru mubtada'ati bi fa'i aw idha ko jawabu sharfi ghairu jazi wanda muka karanta amma ba a hada shi da fa da ita ba misali ka ce in yakum zaidun aqum jumla na aqum din nan da mahalla laha min al-i'rab saboda menene babu fa a hade da jumlar jawabu sharfi babu kuma ita sai an sa fa da ita tukuna zai kasance da ha mahalla min al-i'rab fi mahalli sharfi na bakwai kuma التابعة لجملة لا محل لها من الإيراد جملة تجي تجي من جملة تجي لمحلها إيراد مثال كثير مثال كثير والله لا أضرب زيد ولا أوتيه درهما ce wallahi ba zan da ki zai ba amma kuma ba zan ba ki dirhami ba ko ke dai a haka ya tsira da dukan mabaya ya yi sama da ballake shi kuma ya fita saboda haka kace wallahi la ajribu zaidan wala utihi dirhaman to jumlan wala ati dirhaman jumla ce ma'tufatan ala jumlatin la mahalla laha min al-i'rab to ita ma la mahalla laha min al-i'rab anan ne ina ga karshen lissafin da ba da yazo da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba waɗanda suka wallafa wannan littafi a cikin da alheri wanda ya cikin su a cikin Qur'an da ya kusanci kuma da muka karanta Allah kuma mu sa ne mu gada kuma waɗanda suka karanta da mu gaba da Allah ya kare mu da tsari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh